أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah cikin hikima shi ne da ikon shi da kaddarawa shi ya sake ba mu damar ci gaba da darasinmu na sirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda muke cikin wannan littafi mai albarka nabiyur rahma wallafin Profesor Muhammad Asani Umar Musa Rijiyar Lemu Hafizahullahu Ta'ala. A yau muna 22 ga watan Safar, shekara 646 Hijiriya, wanda shi ne talata 26 ga watan Ut watan takwas 2024 miladiya Isahat. wannan shi ne insha Allah zai kasance darasi na sha ɗaya a cikin wannan littafin muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ga makatar da faɗin gaskiya da aiki da shi idan ban manta ba darasin da ya gabata wato mai da wannan marhala marahilin da'awa wanda muka zo menene wato usulubin da kafirawa suka ɗauka don toshe da'awa la'annabi sallallahu alaihi wasallam har ya kai ga taɓa jikinsu yau insha Allah kamar yadda ya gabata yau insha Allah zan mu tashi qaulul musannif rahimahullah ta'ala fadar malan alhijratul ula ila alhabasha hijra ta farko zuwa habasha wanda musulmi suka fara kaura an cutar da su an wulakanta su su kaura su koma habasha malan yace lamma bada al-i'tida'u lamma bada al-i'tida'u 'ala al-mu'minina yayin da ƙetare iyaka ta'addanci ya fara a kan muminai ana masu ta'addanci ana ƙetare iyakalsu na'am na'am lamma bada al'intida'u alal mummini da tashtaddu yawman fayomin yau ta yi yau ta gobe ta yi ta shiya ta gobe ta yi ta yau ta jibi ta yi ta gobe kenan kullum abin karuwa yake tsananin karuwa yake ya ce shaharar fa shahar cutar da aka yi watan bara watan da ya wuce wannan watan ya na watan da ya wuce watan gaba sai ya na wannan watan an gane ko wata faƙamat fi ausati sanatil khamisa abin ya zama le pure cutarwa a tsatsakiyar shekara ta biyar daga annabta kenan cutarwa ta yi tsanani ta munana duk wata nau'in azaba da kake gani sai da aka musulmai ita duk wani nau'in azaba da kake tunani sai da aka yi wa mummunai ita ta munana ta wulakanta wato a cikin tsakiyar shekara ta biyar wa aka zo yi fakiru na fi hilatin tanshihin min haza min azabil alim suka zo musulmai suna neman wata dubara wani solution zai su ɗoka wanda wannan solution ɗin zai kubutar da su daga wannan azaba mai raɗaɗi da ake musu azaba kala-kala wallahi mummunai sun sha wahala kama addini ne ya iso mamu an sha wahala mu gashi mun same shi a dasha Allah subhanahu wataala ya ƙara yarda da su kuma Allah subhanahu wataala ya dawamar da mu akan addinin nan ya hada mu da su a aljannar firdaus na'am suna neman hanyar da za su kubuta daga wannan azaba su kubutar da addinin su wa fi hazihi zuruf a cikin wannan yanayi da ake ciki an rasa yanin solution gashi banmu da garihi gashi ana azabtar da mu gashi mun kusan kasa resistan azabar da ake ciki ana cikin wannan yanayin ne na zalat suratu zuma sai suratu zumar ta sabko tushiru ila ittikhazi sabilil hijra a wannan suratu zumar sai Allah yake ba su solution an gane ko yake ba su solution eh ta yanda za su ɗauki hanya su kai hijira su zaɓi wurin da sai so su kaura su bar wurin nan an gane ko wato ulinu bi anna abdullahi laysat bi dayyaqa a cikin surar nan da Allah yake fa ba da labarin cewa kasar Allah ba kuntatatta bace ba kasar Allah yalwa gare ta shi yasa aka ce ko yanzu idan kake cikin wani gari wanda ake cutar da kai ake hana ka addinin ka to hijira ta yi mi ta inganta gare ka amma fa ka tashi kana garin musulmai ka ce ka tashi ka yi hijira yanzu kana nan da magaram ka ce na yi hijira na koma wani gari to kuma da magaram ana ka addinin ka aka yi an gane ko shi ne aka ce kenan hijira har yanzu in kunci ya same ka an ana ka addinin ka an muguza ma an takura ma inna abdullahi wasi'a kasar Allah a yarwa take shine Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin suratul zumar aya ta goma qul ya ibadiyar labina amanu taɓo rabbaku ka faɗa masu ka ce Allah yana cewa ya ku bayuna waɗanda kuka yi imani da Allah da manzan shi to ku ji tsoron Ubangijinku ku ji tsoron Ubangijinku na lillazi na ahsanu fi hazihi duniya hasana ku sani duk wanda suka kyautata ibadarsu a wannan rayuwar ta duniya suka kyautata addininsu to zai su samu abu kyautatacce menene kyautatacce a lahira aljanna an gane ko aljanna ta Allah subhanahu wataala yake cewa lil ladina ahsanu alhusna wa lil ladina ahsanu alhusna wa ziyada wanda suka kyautata za a ba su alhusna ita ce aljanna har a masu ƙari da malamai sun zo cewa ƙarin nan da za a samu bayan an shiga aljanna an gane ko shi ne ganin Allah ya yi aljanna daɗi akwai kuma abin da Allah yake ce mai mun shiga aljanna insha Allah ku yi abin da kuka gada ma na yarda da ku banda ƙara hushi da ku Allah yake faɗa mana ya aljanna insha Allah kaga Allah ya ce ya yarda da kai bai ƙara hushi da kai to menene zai tada ma hankali khalas dama me ake nema yarda ubangiji Allah ya ce ya yarda da kai bai ƙara hushi da kai sannan kuma shi ganin Allah gwalgwadon ibada ka gwalgwadon yadda zaka dinga ganin Allah saboda ganin Allah ya yi aljanna da abin da ke cikin ta daɗi an gane ko akwai wanda a sati zasu ga Allah akwai wanda duk kullun zai ga Allah akwai wanda mi duk wata wani sai shekara gwalgwadon ibada ka da imanin ka a nan duniya gwalgwadon yadda zaka ji daɗin ganin Allah a lahira a aljanna an gane ko to saboda ita aljanna menene mataki mataki ne na'am khairan insha Allah mataki mataki ne mun gane ko shi wato aljanna mataki mataki ne shin dadin shi akwai wani hadisi da yazo cewa idan mutun ya fara kallon kofar gidan shi ta aljanna sai ya shekara 70 bai yi da kauyanci ba ana an gane ko shekara 70 kauran gidanka ne kake kallo kana ta kauyanci matarka ta leko ta ce me ya tsaira kawa ne me ya tsaira ka ina ta shiranka ciki horin layin tana shiranka idan kuma ka ganta an wuce da sanarwar da kawancin binta kawai suka yi kawai mene da ake cewa zungwai-zungwai zaka bita sai kuyi gaba ka ce wacin ce ke da ce ba ta kace ta horin layin an gane ko Allah Allah sanya mace Allah mara gafara wannan kenan Allah ya sabko me ku ji tsoron Ubangijinku, ku sani wanda suka kyautata za su ba su mi husna wa ziyada, sai Allah yake wani a cike ce mi wa ardullahi wasi'a, ku sani dai ƙasar Allah, duniya ta Allah yalwa gare ta, ba kuntataccen wuri ba ne ba, wuri ne mai dogon mai dogon yalwa kenan kakkace na an takura maka shikenan addini an hana ka addini ka fasa a ƙasa Allah yalwa gare ka ka tashi ka tai wani wuri in an takura ma an hana ka addinin ka sai Allah yake faɗi a cikin suratul zumar karshen dai ayan nan inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab ka sani cewa dai su wanda suka yi haƙuri ku yi haƙuri ku keura wanda suka yi haƙuri za a cika masu iya ladansu za a cika masu ita ba tare da lissahi ba an gane ko shi haƙuri ana cika maka ladanka ba tare da lissahi ba idan ka kasance cikin masu haƙuri na'am bala ya ci gaba da cewa wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad alima anna ashamatan najashi malikal habasha cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya san cewa ashama wanda ake cewa ashama an-najashi lokacin shine sarkin habasha malikun adil annabi ya samu labarin cewa wannan sarkin sarki ne mai adalci sosai la yuzlam indahu ahad ba a isa a zalunci wani ba a wurin shi sarkin yana iya kulawa ba a zalunci a wurin shi na'am فأمر المسلمون أن يهاجروا إلى الحبشة فرارا بدينهم نعم فرارا بدينهم من علم sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma musulmi ku tashi ku je ku yi hijira zuwa habasha gashi an ce wato ku kaura wato ƙasa Allah ya lwa gare ta mai so ke ya tashi ya kaura ku yi hijira zuwa habasha an gane ko dan ku tseratar da addinin ku malam yace ma wa hawalat quraish an tudrika an tuda rika hum li taruduhum ila makka quraishawa sai suka ji labarin musulmi wanda sun huta sun tsere za su yi hijira habasha suka zabura suka je su maido su makka wa kharaju fi asarihim hatta wasalu al-bahr suka bu bayan su da gaugawa har sai da suka iso saman tekun kenan tekun da ya tsallako maliya walakin al-muslimuna kanu qad abharu muttajihina ila al-habasha da suka zo da ya sha musulmi har sun tsallaka teku da ja har sun kamo hanya habasha fa'akamal musulmi na fil habasha fi ahsan juwa wannan musulmin da suka kauro suka zo habasha sai suka zamna habasha suka zamna egypt wannan ethiopia fi ahsan juwa ethiopia ita ce habasha ko kuma lokacin a lokacin in aka ce habasha duka kasashen nan na bakaken mutane su ne habasha afirka ko zan bagage duka habasha ake ce masu to sai suka zauna a cikin kyaukyawan makwabtaka fakana asbabu hijratuhum ila habasha kattaliya malam yace sabubban da yasa suka yi hijira zuwa habasha sune wa'annan firarun bidinihim dan su kubutar da addinin su su tsayartar da addinin su tsere nabi malam yace nashiru da'watu kharija makka a watsa da'awar musulunci waje da makka malai ce na uku albahasu an makanin amin lil musulmi ya ce hadafin hijirar nan shine a nemi wuri wanda yake da security akan musulmi na'am sai titar din darasin gaba malai ya ce audatul muhajiri da ilal habasha wa sababuha wato dawowa wanda suka yi hijira kasan bayan sun yi hijira sun tahi sun kaura sun zamna lahiya suna jin daɗin su hankalin su kwance a cikin tsatsake shekara ta biyar ko to yanzu akwai lokacin da aka yi ba a jima ba sai suka dawo menene dalilin da yasa suka dawo suka dawo makka su kuma alhali can abacha sun samu zama mai kyau da jashi yana kulawa da su ba tsunguma su ba a cutar su babu zalunci to sai suka dawo to ka san shi duk daɗin wani wuri gida ya yi shi ake cewa ko duk daɗin gidan wani gidan ku ya yi shi an gane ko duk daɗin garin wasu garin ku yayi shi za ka ga cewa da yawa inda ba kama kanu ba sosai ka yi dogon zama don ka je kyalkewa ne ne kyalke jur kyalke muwa kyalke zane kawai sai ka so koma gida shi yasa za ka ga so wada owa lai zai ci diyalla da an ce an ba da kwanje firit sun tafi gida sun tafi gida su dawo karasa mi suke zuwa yi su ba iyali ba ba komi ba ko daɗin gidan ne kawai to Allah mana gafara to shine su ma yana daga cikin abin da yasa suka dawo suna ganin cewa komi ya daidaita malai yace ba yaushe ne suka dawo fi ramadan min nafsi sana a cikin watan azumin ramadan a cikin wannan shekara ta biyar din da ita karan kanta an gane ko kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam ila al-haram sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito masallacin harabi ya zo ka'aba an gane ko wa fihi jam'un kabirun min al-quraish a lokacin kafiran quraishawa da yawa suna da sun taru da yawa fihim sadatuhum wa kibara'ihim akwai shugabannin su da manya-manyan su wanda ba su shin magana na quraisha ji suna nan fa qama fihim annabi ya tsaya tsatsakiyar su an gane ko wa faja'ahum bi tilawati surati an-najm sai yayi surprise din su da karatun suratul najm annabi sallallahu alaihi wasallam ka san da harko da mun ga qur'ani dadi gare shi gashi kuma ya huto daga bakin rasulullah wanda aka sabko mu qur'ani kawai da man da yazo sai ya fara karanta musu to dadin qur'ani ai kuma gashi mai karanta shi sai musu kwarjini kowa yake motsi bare a hada shi saboda mai karanta shi rasulullah ne sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi kowa iya karanta shi ga daɗin murya fiye da kowa sallallahu alaihi wasallam wa faja'ahum bi tilawati suratul najmi wa lam yakun ulaika al-kuffar sami'u kalam Allah min qabl to sai ya kasance daga wannan kafiran da suke nan zaune da yawa daga cikin su ba su taba sauraron ba karatun ba su taba sauraron magana Allah ba kawai shi dai yana musu nasiha amma ba sau sauraren yana karanta musu Qur'ani ba saboda ni li'annahum kanu mustamirrina ala ma tawasahum tawasa bihi ba'dhum ba'd min qawlihim saboda da yawa daga cikin su sun tsaya kan bakar su akan wasiyar da suka majuna kun san me suka majuna wasiya wannan Qur'ani kan mu saurare shi wannan magana da yake hodi yana cewa an aiko shi kar ku saurare shi idan yazo zai hada muku wata maganganu ya muku tasindiya ce ki kar ku saurare shi zaƙin murya gare shi zaƙin baƙi gare shi don da sai ya bi shi to sai ya kasance kafurawa maka ƙuraisha da yawa ba su taɓa jin ƙur'ani ba ran nan sai ya zo ya sirfuran da ɗansu da najami ga najami ko da daɗi haka ne ko ga najami da daɗi masha Allah ga ta daga bakin rasulullah ga ƙur'ani duka daɗi gare shi amma za ka ga kai ma dai akwai wurin da kana jin daɗin shi sosai na'am an gane ko menene wasiyar da suke yi ma junansu Allah subhanahu wataala ya hada mana a cikin suratul fusilat aya 26 ko yace wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi la'allakum taghlibun la'allakum taghlibun wato karda ku kuskura ku saurari wannan karatun da yake yi ku yi wasanni ku yi lagawa cikin shi ku wurga shi ku yi watsi da shi a haka ne za ku ci galaba kai an gane ko ko kuma in kun saurare shi za a ci ku galaba to falamma baghatahum bi tilawati hadhihi sura yayin da rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya masu baghtatan eh me ake ce mashi surprise a bazata da karatun da ke nayi masu bazata da karatun basu shiri yayi shi kwatsam an san kwatsam yayi yayi ba ta gani an gane ko basu shiri kawai rasulullah ya karanta masu نعم قرع آذانهم كلام إله فالله wato sai kunnuwansu aka ƙwanƙwasa masu magana Allah subhanahu wata'ala mai daɗi sosai an gane ko wakana arwa kalamin sami'u hukat mafi jin daɗin zancen da suka ji kahura a lokacin ba su taɓa jin wani zance mai daɗi ba kamar wannan da suka ji a ran nan aka zama sha'irihim sai ya ɗauki wannan sentiment ɗinsu wannan jin da suka yi sai ya ɗauki sentiment ɗinsu wane su ma kanu fihi fi ma min ahadin illa wa fama min ahadin illa wa huwa musgin ilaihi an gane ko sai da ya kasance a cikinsu babu mutum ɗaya sai da ya kasance kowa ya kwararo yana sauraron karatun nan yadda ya kamata da rasulullah da ya fara karatun nan ne sai suka mance wai ashe adawa suke da shi saboda daɗin karatu kawai sai da kowa ya zo yana kwararowa kusan rasulullah ai yana saurare ne ake cewa wan najmi iza hawa ma dalla sahibukum wa ma hawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu shadidul quwa zu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna rasulullahi yake karanta to dama mun san karata annabi sallallahu alaihi wasallam tak tak ne ko tak tak ne tartilan ba irin nan bayan da muke yi kamar an tada mota an ce fitar a dari da yancan shi a rasulullah tartilan yake yi sai kaji tak tak an gane ko ai ana akwai wata ruwaya da ta zo cewa wato shedan ya yi profite a kan wannan shirin da rasulullah ya ci shi ma sai ya ƙara wasu kalmomin ƙahurawa sai suka yi dibin ai lokacin da ya zo ya ce a fara'aitumul lata wal uzza wa manatas salisatal ukhra an gane ko sai wata waya ta so sai shi ne ya ce musu tilka garanitul ula wa inna shafa'atuhuma la tursha shin kuna ganin wannan gumkin da kuke ce malata da uzza da manata an gane ko sai shi ne ya ce ai wa'annan su ne awayen bauta masu girma ai kuma ana bukatar midinsu cetonsu shi ne can da annabi ya ce fasujinun laiwa abu duka suka yi sujada sai aka ce sai suka ce ai ga abin da suka ce ya girma ma'adolinsu wa in kan wannan ruwaya wasu suna bayani kan ta da raunin cinta wallahu ta'ala alam kenan rasulullah da ya karanto a fara'aitumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra alakum zakar wa lahu al unsa tilka idza qismatun diza kaga ai sai Allah ne ya ci gaba da cewa in hiya illa asma'u su wannan sunaye ne kawai san maitu muhammadu wa aba'u Allah bai sauko su ba bai sauko wani hujja akan su ba mun gane ko kenan rasulullah yake karantawa yake karantawa duk suna fararowa suna zuwa suna ji wala yahtu bi balihi shay'un siwahu kowa in yazo ba abin da yake tunani a kwalwar shi sai wannan abin yake saurare karatun qur'ani an gane ko hatta idza sala fi khawatim hadhihi sura hatta idza tala fi khawatim hadhihi sura an gane ko awara tatiru laha qulub sai da yazo wato eh eh karshen suran nan ya kasance wato zukatan su har suke fuffuke na jin dadi da nutsuwa da kwanciyar hankali har sannan annabi ya ce fasjudu lillahi wa abdu karshen suratul najm ko ku yi sujada ga Allah kuma ku bauta ma Allah subhanahu wataala summa sajada a lokacin annabi yana idawa ai kaga wurin wurin sujada ne idan kana karatun shi ana son kai sajada a wurin kai sujada an gane ko a lokacin da rasulullah yayi shi ma sai yayi sujada da ya ida karatun sai yayi sujada mun gane ko lam yatamakkan ahadun nafsuhu hatta kharrasa shida sai da ya kasance duk wannan wanda suke zanne ba wanda ya kasa rike kanshi ya tsaya ya ga wai adawa ce muke da addinin nan sai da kowa ya haɗe ya sujada kowa ya zube zargab ya sujada rasulullah yana fasjudu lillahi wa abdu ya haɗe ya sujada duk kafurawan nan da izzarsu da jiji da kansu kowa sai da ya haɗe ya sujada wa fi hadhihi alhaqiqa kanat rawatul haqqi في سع... نعم قد صعدت عناد في نفوس المستكبرين والمستهزئين kaga ai wannan zance ne sauti ne na gaskiya ya hauhawa a cikin zukatan wato masu girman kai da masu yin izgili amma ga su sun kasa sun kasa rike kansu famata malaku an yakhiru lillahi sajidin suka kasa rike kansu sai da suka yi ma Allah subhanahu wataala sujada saboda an masu umarni kai tsaye kuma annabi yana faɗi kuma shi ma yi fasujudu lillahi wa abudu wasu qatu fi aidihim lamma ahassu anna anna jalala kalamillahi nam lawwa zimamuhum fartakabu aina ma kanu yabzuluna qusara juhduhum fi na mahawihi wa isra'ihi wa suqitu fi aydihim suka fada a cikin hannuwansu an gane ko suka fada a cikin hannuwansu lokacin da an sun saurari wato kalaman lahi zata Allah kuma suka karkato lahu zimamahum suka karkato akalan su duka kuma sun mamance da wai abin da yaki suke da shi neman shahi suke mun gane wannan kissa ko kenan rasulullah ya zo su wancan yan hijira suna ida suna habasha shi kuma annabi ana na ana nan cikin ramadan a shekarar da suka tai sai ya zo gindin ka'aba yayin wannan karatun duka masu girman kan masu bada azaba masu bada wahala da annabi yayin sujada suka yi sujada kenan mi za a ce makka duka ta yi sujada haka ne ko wanda ake ganin girman su da wanda ake ganin su ne ɗan daban ba sa musulunta ba to har da su aka yi sujada kuma si annabi ya jagoranci sujada wanda suke cewa a bashi su su bige shi a bashi su kashe shi a yi menene ya rarraba su shi ya jagoranci sujada kenan ne kenan sun bi an gane ko shi kuma wato hikima Allah ce subhanahu wataala ya sanya aka wannan din shine malam ya ci gaba da cewa wa balaga hadha al-khabar ila al-muhajiri habasha wannan labarin sai ya kai ma wanda suka yi hijira habasha aka ce ai maka kowa ya musulunta tunda an ga kowa ya sujada tare da wa tare da annabi annabi ya ce a yi sujada ga Allah abota mashi kuma shi ya yi kuma kowa ya yi kidan su da suke can sai aka ce musu mi a tute da gile muka kowa ya musulunta ba a ƙara cuta kuma zai su kowa bar gida gida ya bar shi sai suka kama hanya su dawo gida mana e mana walakin fi suratin ta walakin fi suratin takhtalif tamaman an suratin alhaqiqa labarin da ya iske su ba a ce musu baga yadda aka kawo cewa aka kowa ya musulunta tunda kowa ya sujada an gane ku rasulullah ya jagoranci sujada su ma sun sun bi balagahum anna quraishan aslamat labari ya kai musu cewa kawai quraishawa duka makka sun musulunta faraja'u ila makka fi shawwal a ramadan aka yi abin nan a shawwal suka dawo makka an gane ko kawai shawwal sun tattaro komai sun dawo makka fi sana nafsiha فلما كانوا دون مكة ساعة من نهار وعرفوا جلية الأمر رجعوا منهم من رجع إلى الهبشة yayin da suka zo wato makka suka san cewa saura wata 'yan awanni daga cikin muni ya isa su shiga makka suna bakin gari misali ba maza ka shigo da magaram kana bakin mi kana bakin mudik sai ka ji an ce kai wannan hozanta akwai matsala ba haka bane ba tunda ai labari ya iske ka ka samu masu huda ka sami labari ya iske cewa zancen nan ba haka ba yake kai tsaye wasu daga nan suka ce yiwu ai kuma me ake ce mashi bai yiwuwa ka huto daga amini ne aljanna ka koma wuta ko an huto ka daga wuta kuma an kai ka aljanna kuma ka huto daga aljanna ka dawo wuta can sun sha azaba aka huta su aka kai su hutu yanzu kuma su mai dokan sa azaba suka ce bai yiwuwa kawai kai tsaye daga nan ka an shigo maka suka yi da mito demitur suka yi kai tsaye an gane ko walam yadkhul fi makka min sa'irihim ahadin illa illa mustaqifan sai wasu kuma suka ce to mu da mun zo makka kuma da mun muna kewar sauran iyalin mu dole mu shiga makka ko da a boye ne suka dinga shiga a boye su bari dare yayi su bi ta can su yi lunguna su shiga makka su shiga gidajen su an gane ko au fi jiwari rajulun min quraish ko kuma mutum ya tura a nemo mashi wani mun gane akwai misali babban mutum kuna da alaka da shi sai ka tura ka ce wane ina son in shiga kalkashin alfarmarka ka sanya ni gari mun gane ko to kai misali wane ya ce ya sa shi gari kuma shi kuna gane ma juna ya za kai dole ka kyale shi da da ka ruho shi a yana cikin alfarmar wane shaha mashi lahiya sai su wuce suka shiga sai waɗannan mutanen kaɗan suka samu suka shiga yanzu da suka dawo sun mashtadda alaihim wa alal muslimu da bala'un wa azabun min quraish wanda suka shigo da bala'i da azaba da sauran musulmin da suka musulunta da wanda ba su samu suka yi hijira ba sabuwar system na azaba wancan ba a tserewa ba kai yanzu nouveau model na azaba aka hudu musu kala kala kala kala an gane ko wasata bihim nam wasata bihim ashairahum dangin su wato tsatsakiyar dangin su aka dinga masu suka dinga masu tare da tsatsake su aka dinga masu na'am faqad kana sa'uba ala quraish ma balaghaha an-najashi min hutun al-juwa ka gani quraishawa sun samu labarin dadin da suka ji da najashi sun samu labarin musulmin nan da suka ji an kula da su sun ji dadi to da suka samu labarin nan walam walam يرسل رسول الله بدا من أن نعم ولم يرى رسول الله بدا من أن يشير على أصحابه بالهجرة إلى الحبشة مرة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم da ya ga tsananin yayi yawa sai ya ga babu wata sabuwar makawa kawai mutanen shi ashaban shi su ƙara hijira su je su tsirtar da addinin su ai da suka dawo ƙara azabtar da su aka yi ko to sai ya ce rasulullah ya ce kai ku ƙara hijira rasulullah ya ga babu wata makawa kawai su ƙara hijira sallallahu alaihi wasallam kawai rasulullah ya ce su ƙara komawa duk wasu wanda ba su iyawa su tattaro a koma wala yace wannan marhala da aka yi as'ila lil muraja'a tambayoyi da za a yi tambaya biyu ya bada wannan marhala wannan ita ta hijira tambaya ta farko yace ka bada uzkur asbabul hijrati lil habasha menene sabubban da suka sa aka hijira zuwa habasha ka gane su tambaya ta biyu ma sabu wa audatul muhajirin min habasha ila makka bi ikhtisar mi yasa wanda suka je habasha da farko suka dawo makka ka bada labarin shi a resume kowa dai ya iya bada amsa ko an fahimci darasa yanzu a tsare ka ka bada amsa lafiya lau insha Allah a tsare a gwada to Allah mana muwafaka sai titar na gaba mala yace alhijratu thaniya ila alhabasha to ai annabi ya ce su koma habasha ko to ga ta mu gani menene aka yi insha Allah na'am bala yace ista'adda almuslimuna lilhijrati marratan ukhra musulmai sun yi shirye-shirye za su koma hijira dezem tour za a ce ko dezem tour an yi tablometer tsira dezem tour wa alanita fi ausa'in da wato ya ake ce mashi wato yanayin tahiye ba irin wancan ba kaɗan kenan suna da jama'a yanzu mai ɗan yawa walakin kanat hadhihi alhijratu saniya ashaqqu min sabiqa sai dai wannan ta biyu din ta yi waccan ta farko wahala tunda ai sun Quraisha yanzu sun san da sun yi hijira sun tsere musu addini sun sai lahiya launa ja shi barin sai yake kenan yanzu in zaka huta in zaka huta hijira watakila zaka huta ne babu komi mun gane babu komi misali yanzu aka ganka ka ɗauki mi abinci ka ɗauki ruwa ina zaka ai balaguro zaka ko kuma an san kai musulmi ne sai a ce kenan tserewa ne za ka yi sai a kamo ka to kenan sai ya kasance sai ka yi mi wata irin dubara ko ka ki ka abincin ka ki ka ruwan ka kama hanya kuma ga shi hanyar mi hanyar sahara ce hanyar komacin sahara ga duwatsu rana dole sai ka sha wahala kenan sai ya kasance ka yi da sauka mu ba huta ba ne ba za ka yi ko kuma sai ka huta tsakiyar dare kowa ya yi barci ka kama hanya an gane ko don da yanzu ka ɗauki tsakiyar daren su a lokacin wata ƙarhe sha biyu ma tsakiyar dare ne a lokacin su don da mu ne yanzu sha biyu wani wuri safiya ce aka ne ko don wata fada sai sha biyu take ci bare ta so o'o sai sha biyu suke har fadas Allah wani mugafaka kenan sai ya kasance ta yi komi wahala faƙanta ya ƙazata laha ƙuraishin wa ƙarrarat ihbatuha deja Qurayshawa sun halka sun halka sun san ta an yaudare su ko yanzu kuma sun halka kuma sun yi shirye-shirye na watsa hijiran nan da duk wanda zai yi hijira za a watsa mai hijira kenan zata yi zata yi wahala iya wahala na'am kai tunani ka gani yanzu ko kai ne a gidanku aka hana ka bulaguro kai kuma kana son kai bulaguro ka tsere in zaka huta ya kake gani ai za a sha wahala don gobe ba abin da zaka doka ba a ganka ba kana neman wasu kudade na huta ko ba ɗaukan falis ba abin da ne kawai huta zaka yi ko tsatsake da ne kowa ya barci Allah mana gafara na'am mala yace ma bi da annal muslimuna kanu asra sai dai duk shirye-shiryen da suka yi musulmai sun yi su gaugawa a wannan alamar an gane ko saboda kai da kake cikin tsanani kayi wanda yake sa ka tsanani mi dubara haka ne ko kayi wanda yake sa ka tsanani dubara kai da kake cikin tsanani sai dai in baka shiga tsananin ba wane ne shi kullun cuta ma yake to kai kuma kullun kana tunanin mi wata dubara da ta fita in yayi plan A B C kai sai ka je Y in ya ƙara sai ka je zai in ya ƙara sai ka shiga wani alfabe fulan kala-kala haka ne to sun yi su gaugawa wa yassara Allahu lahu mustafa kuma Allah subhanahu wata'ala cikin ikon shi sai ya kama mu musulmi a wannan bulaguran nasu ya sauwake masu wannan bulaguran yayi dadi na'am fanhazu ila najashi habasha qabla an yudriku qabla an yudraku sai suka samu rabon zuwa habasha tun kama a kama su ka a kama su kenan wannan wanda suka yi hijira ta biyu Allah ya kaddara suka yi su gaugawa kuma Allah ya kama musu har suka je habasa ba a kama su ba ba amma bi su ba malam sai ya ce ma fi hazihi marra a cikin wannan hijira shine hajara min rijal salasatun wa samanuna rajulan mutum tamanin da uku suka yi hijira malai cewa in kana fihi amma dan da yake akwai ammar a cikin su namiji da suka yi hijira a lokacin namiji 83 an gane ko ana shakka da zuwa ammar wa in kana fihi ammar yushak fihi ana shakka da hijira amma wa samani ashara aw tis'ata ashara imra ko mace na goma sha biyu ko kuma mace mai a goma sha takwas afon mace goma sha takwas ko mace goma sha tara namiji tamanin da uku mace goma sha takwas ko mace goma sha tara an gane ko suka yi hijiran nan kaga ai suna da yawa kuma suka samu suka shiga habasha ba tare da an kama su ba malai ci gaba da ce masu ayar quraishu ladan najashi fi raddil muhajirin to da aka yi haka quraishawa sai suka ga ya kamata fa a ga najashin nan ya maido wannan wanda suka yi hijira wata solution za a yi a je wurin da ja shi a ce ya maido su ya dawo mun da su da a wulakanci musulmin nan da suka yi jira na'am malai ce falan mara at quraish anna ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qad uminu yayin da quraisha suka gani sahabban rasulullah sahabba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun samu mi security yanzu ba mai cutar da su addini su suke lafiya lau an gane ko watma'annu bi ardil habasha sun samu nutsuwa a kasar habasha wa annahum qad asabu biha daran sun samu sun mai da habasha gidajen su gidajen su na zama wastiqraran da wuri na tabbata wa husnul jiwar min najashi kuma sun gani kai najashi wa yana kulawa da wannan musulman nan yana kyautata masu wato zamantakewa yana jin dadin zama da su an gane ko Na'am. Wa abadullaha wala yu'azzabuna wala yu'azzabuhum ahad. Suka ce suka ga musulmin nan wasu na bota ma Allah lahiya lau ba ho mai masa azaba ban mai ba su hala. Kai yanzu ka duba ka gani mu yanzu ha ban mai mama azaba amma bota Allah ce take gagaran mu wani Ko mu yi ta shamsham hankalin mu yana wani wuri ko kuma ma Allah mana gafara ba ba a yi ta da kyau ba. Batal batal Allah ga naka. to su ana ba su azaba ana yi ana yi ana yi amma sai sun yi to yanzu kuma sun samu damar yi wuri lafiyayye kenan sai mala ya ce ba ita maru fi ma bainahum an yaba su wafadan lin najashi li ihdari man indahu min al muslimina ila makka sai suka zamna suka yi shawara tsakanin quraishawan makka bari a tura ma najashi wasu baki wasu mutane su tattamna da najashi don ya ba su wannan mi musulmin ya su dawo da su su dawo da su zuwa makka an gane ko kenan suka tura wato menene za su tura mashi an yi kai ubai da hun wabai da malikin habasha kenan wanda shi najashin ya huta da menene ba da an yi kai bayan najashi da sha ya sanya musu mai katanga kaga ai yanzu a garin shi damun ba a zalunci a ƙasar shi yanzu hatta da harkar diplomasi harkar diplomasi mutum ya tsere ya shiga wata ƙasa mai ake ce mashi prisoner politico da ne kuke ce mashi inda ya shiga wata ƙasa ba a kamo shi daga rashe tsaro ake ba shi daga can wancan ƙasai sai an samu wasu 'yan matsaloli sai su watso shi to bare shi da ja shi karan kan shi shi ba daman ba a zalunta warware shi to ya za a yi kuma har ku zo ku shigo kasar shi ku yi zalunci a kasar shi yan kasar shi ba su zalunci bare yan wata kasa su shigo kenan ya zama mi katanga tsakanin kahurawan maka da musulmin maka mun gane ko na'am illa mala yace ma illa anna masula hadhihi alwaqi'a bayna yaday najashi an hiwarin hadi'in dara bainahu baina ahadin yace sai dai ita wannan abin da aka yi ya ba da wani discussion nutsatsar discussion da aka yi tsakanin ahadul muhajirin ɗaya daga cikin wanda suke cikin muhajirin wa huwa Ja'far bin Ali bin Abi Talib afwan shine Ja'far ɗan Abi Talib wa da malikin Habasha kidan wannan sai kansu din da aka yi ta ba wanda suka yi hijira hira dama su yi hira da su da Najashi tsakanin su wato da Ja'far bin Abi Talib dan uwan Ali bin Abi Talib mun gane ko asfara hadha al-hiwar ala na'am an islamin najashi kenan kaga shi ya bada shinguda akan har najashi lokacin da aka mai wannan ya musulunta da aka kawo mai letter ya musulunta wa ta'minul muhajirin al muslimin indahu kuma ya ƙara tabbatar ma wato muhajirin wanda suka yi hijira musulmi wurin shi wai kan wasu malamai suna cewa najashi tinka a turo mai letter din da ya musulunta sai dai da ya musulunta a goye ya tsaya da musulunci shi ma shi ma ya musulunta amma boye musulunci shi yi an gane ko saboda ai shi wato krista ne kuma yana bin kristanci wanda yake daidai a lokacin an gane ko tunda lokacin ai kristanci shi kama a turo rasulullah sallallahu alaihi wasallam an share wata shari'a kristanci wanda suke krista su ne mi su ne akan littafin su mun fahimta ko da rasulullah yanzu sai shahidu wani littafi sai wannan ake to su lokacin kamun ma a caccan zamine ne injila yanzu kuma kowa da ya ƙiga da ya ƙasai da sai ya canza mi ya canza injila ya canza littafin Allah an gane ko su yanzu ba akwai ba ta menene bibil ai kala kala ne akwai ta luke ko akwai ta mature akwai ta menene kala kala ce bibil amma in shi qur'ani da Allah ya ce inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun ka taba jin qur'ani wala da wala kaga kalmar ta sauya kowane mai mulki ya ƙiga sai ya ga wannan artikul ɗin ilfoshin jesa saboda sa bai tahiya da taken mulki na shi kuma ƙura'ani kullum shi ne to shi lokacin kenan da jashi wato mai imani ne da annabi isa ɗari bisa ɗari kenan kuma kenan da musulunci ya zo mai ya san tauhidi guda ne shi yasa wasu alamai suna ganin cewa tun lokacin ya musulunta wato wannan labarin nan a cikin wani hadisi ummu salma ta kawo shi ummu salma sai malai ce ma kanat ummu salma ummul mu'minin ummu salma matar annabi ummu salma hadda ita aka yi hijira amma lokacin bata wato zamancin mata annabi ya ce ma tare da mijinta suka yi hijira shine abu salma radiyallahu anhu ma da shi da ita allah ya masu rahama ya ce daga wurinta ne aka samu wannan labarin bima jara lahum yawma izin qalat radiyallahu anha hirar da aka yi wannan rana abin da ya faru wannan rana sai take ba da labari tace na'am lamma nazala lamma nazalna ardal habasha lokacin da muka je kasar habasha nan mu saurara mu ji ita ummu salma da mijinta abu salma hada ita aka yi hijiran da ta farko to bayan ya rasu ummu salma annabi ya aure ta kenan ta zama cikin ummahatul mu'minin mun gane ko ta zama cikin uwayen mu'mine to ita ce take ba da wannan labarin ta ce da muka sabka kasar habasha jawarna biha khairi jari an makwabce mu fiyayyen makwabtaka a cikin kasar habasha kenan ba a cuce mu ba an gane ko shi a galgashin wannan wallahi mu kula da haƙƙin makwabci akwai wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma zala jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu yace wallahi jibrilu bai gushe ba yana mani wasiya akan makwabci har sai da nayi zaton cewa karshe sai an ce makwabcinka zai yi gadon ka ka sani makwabcinka duk cutar da ka mashi ko mun karamtar wallahi Allah sai ya saka mashi ko da bai hadi ba ala sabil misal la siyama a wannan yanayin namu zaka gani ka zubo gwalalo ya gangaro ta kowa gidan makwabcinka tsakar dare yana kwanan waje ya rasa inda zai sa kan shi ko makwabtanka ba makwabcinka ba makwabtanka haƙƙin mutum nawa kake doka wanda abin inda zaka yi shi a tsarance ba za ka yi irin wannan abin ba akwai wannan ihtiyatat da ya kamata ka dora wanda kakka shiga hankin makwabcinka ladirar wa ladira addini ba cutarwa ba ba a cutar ka baka cutarwa wallahi in ka cuce shi ko bai ce Allah ya saba Allah sai ya huda mai hake shi an gane ko me yasa aka ce duk in kai ma wannan abinci mai daɗi kai romo kamshi ya kai ma makwabci haƙƙi ne ka hudda mashi to kuma kai yanzu ba kamshi ba zaka samu mu ba abu zaka samu ka samu cutarwa yana hutuwa asuba ya hada cikin mi cikin gwalalo ya rasa yadda zai saka shi kaga wannan abubuwan da muke wallahi sai mun kula musamman ne mu solution din da ta dace kar sai mun ka san menene wata rana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake tambayar sahabban shi kun san wane ne muflis kun san waye muflis wane ne matsiyacin lahira matsiyaci suka ce a matsiyaci shine wanda bai da ko biye bai da dinari bai da dirhami annabi ya ce wallahi ba wannan bane ba yace matsiyaci shine wanda ranar tashi kiyama ya zo da lada da yawa ya yi sallah ya yi azumi ya yi sadaka ya yi ibada ya yi bauta Allah sada zumunci sai annabi ya ce amma ya zalunci wannan ya zagi wannan ya cuci wancan sai ya kasance mai duk abin da ya ma wani za a ɗauko ladan shi a ba wancan har sai ya kasance bai da lada to kuma ga sauran haƙƙi ba biya ba sai a dinga kwaso zunuban wancan wanda ya cuta ana zuba mashi ana ƙara ma mi zunubi-zunubi ana ƙara ma ƙasar shi nauyi ana ƙara ma wutar shi nauyi ya ce wannan shi ne matsayaci kaga ya shi da ladan shi to wallahi wannan cuta ta makwabtaka da wani abu makamancin wannan yana iya sa Allah kare mu mutum ya tashi ya ganshi a muflis matsayacin lahira mu kula iya kulawa da makwabtaka na ummu salma take cewa an sauke min fiyayyar makwabtaka an gane ko wa uminna ala dinina an ba mu garanti akan addinin mu wa abadana Allah la nu'zi la nu'za tace muka bauta ma Allah babu wanda yake cutar da mu wala nasma shay'an nakrahu tace haka zalika wa ba mu jin wani abu wanda ban mu san mu ji idan kaga hatta da magana ka san me zaka faɗa mu makwabcinka hatta da magana kan kai magana da zai baya shi dadi ba na'am falamma balaga zalika quraish ummu ummu salma take cewa da labarin nan ya iske quraish ta ji lahiya lau muke fatta'amaru sai suka yi shawara suka yanke suka yanke decision an yaba su ila najashi fi na rajulaini jalilaini sai wai sa aiko ma najashi a cikin sha'anin su waɗannan da suka yi hijira mutum bi madaukaka masu girma daga cikin su wa an yahdawlin najashi hadaya mimma yastatabu mimma yastatafu min mata'i makkah wato su yi manajashi wasu kyaututtuka ka san ai ba zuwa gaisuwa babu wani abu ashe gaisuwa kuma ana neman wani abu to shi ne ake yi wanda ba a san shi me ake ce mashi kado an kwaso ne sai a kama wani abu saboda ana neman wani abu rinka kado kado an kwaso ne wanda an aka ma shi a sha'anin aikin ka bai da kyau haramun ne kana kaza kana kaza a baka shi kawai saboda gaba Allah mana gafara Allah kare mu suka ce abinda najashi yake bukata na daga abubuwa na makka wa kana min ajabi ma ma ya'tihi minha ilaihi adamu yace fiye babban abin da suke so akai masu su lokacin da shine shemammal fata ta makka aka mu fata mun san shi ba ko fata ta dabobi a sheme ta an gane ko to shemammal fata suna santa an gane ko da fashama'u lahu adaman kasiran suka tara mai fatoci da yawa saboda su hatoci da kake gani a lokacin su ne komi an gane ko su ne komi saboda da su za a yi shinhuda a yi ɗaki a yi kaya a yi wannan bukriye ana bukriye na yaƙi ana yin shi da fata mi ake ce mashi garkuwa wala a yi garkuwa na yaki ana yin shi da fata a yi kaya ko a yi ɗaki kuma tant-tant an gane ko? na'am kenan sai ya kawo suka kawo hata mai yawa walam ya turku min batari ihe bitirikan illa a hadalahu hadiya nan batarikan wannan lugar ce kamar ba su bar hatta da lekartukwar ba da manyan waziran shi da wane ne kamar in aka zo za a yi ne cin hanci sai an rarake kasa mashawartanka sai da aka rarake su kowa sai da aka ba shi kyauta aka mai kado an kwazo ne ba a kai ma wato na ja shi ba sai da aka ida da na kasan shi kasa ai kowa yana da wanda yake jin shawararsu to sai aka fara rarrafe wanda yake jin shawararsu an gane ko fa jama'u law mala yace illa ahdu lahu hadiya sai da suka bashi kyautar nan summa ba'asu bi zalika ma abdullah bin bin bin abi rabi'a bin mughira al-makhzumi aka turo abdullah bin abi rabi'a bin mughira al-makhzumi da amru bin al-asim bin wa'il as-sahbi wannan mutanen su bi aka turo kina abdullah bin abi rabi'a da amru bin al-as su aka turo habasha kenan an gane ko na'am su ne manya-manya kuma su wannan da aka turo habasha suna daga cikin mutanen da in ka saurare su in ka saurare su suna da kasa a mutane ba akwai masu masu iya magana masu zira magana in ka saurare su to sun gama da kai da za a yi misali a cikin system na syndicalist in za a kit in za a kit sai an nemi wasu a ce to an shi ruwa da kai ne suka mai jawabi bayan an ashe takarda sai a ashe ka sai ka fara zikiya shi ka fara kaza kaza kaza mun san ai sai ku za ku yi kaza can sai ka shafe shi Allah ke yadda to su wannan an san su da iya magana bare amrubin al'as kuma aka ce masu abin da za ku yi wa ƙalu lahuma aka ce masu ilfa'u ila kullu bitirikin hadiyatu kowane wannan na kusa da sarki kowa ka kuma ce ba ka kuma ce kowa sai kun ba shi kyautar shi kabla an tukallimun da jashi fihim kamun ma ku iso wurin da jashi kuma shi magana ku ida da wa'annan dinnan sun ma ƙaddimu lin da jashi hadayahu sannan kun ida kun ida ba su sai ku ba da shashi kyaututtukansu sun masaluhu an yi silima ilaikun kabla an yi kallimahun ya ce sannan kuma dubarar da za ku yi kan ku bari da shashi ya ce sai ya yi hira da su sannan ya yi ya ba ku su kawai da kun ba shi ko ida da kun rara ke kasa shi ma kuka kama kyauta kawai ku yi dubara ya ba ku su kan ku bar shi ya ce sai ya yi magana da su kinan kaga an gama da 'yan kasa kai ma sarki an gaba da kai in mai kwaɗayi ne kai ya kenan kawai da an ce bukatar muka za ce a ku doka shi kenan kawai halas an gane ko qalat ummul mu'minin ta ci gaba da cewa fa kharaja sai amru bin al-as da abdullahi bin abi rabi'a suka hutu su bi fa qadima ala najashi suka zo wurin najashi garin najashi wa nahnu indahu bi jiwari dari da khairi dari afwan ummul mu'minin tace mu kuma lokacin muna zamna tare da shi wato makwabtaka mai kyau mai dadi wa inda khairul jari da kuma wato muna cikin gidaje masu kyau masu dadi da kuma makwabtaka mai kyau falam yabqa min batariqihi bitariqan illa dafa ilayhi hadiyatuhu sai suka shigo garin nan basu bar kowa ba sai da suka ba kowa kyautar shi da aka zo bai fatoci abubuwa da kayan kirkiri masu yawa aka kawo mashi an gane ko na'am hadiyatuhu qabla an yukallima an-najashi tun kamun su je su ma najashi magana kenan konsai din da aka ba su summa qala li kulli bidriqi minhum sannan duk an baka kyauta sai an ma jawabi wannan da yar karamar kyauta ce muka kama kuma mu ga abinda muke so kamar a dan taimaka mu mu abu kaza menene suke ce mashi sun ce innahu qad sabba ila baladin malikin minna hilmanu subha yace wasu wawayen yara wasu wawayen samari sun kwararo sun shigo cikin garin nan na sarki ka duba bayanin da suke wasu wawayen samari namu sun kwararo sun shigo garin nan na sarki naku an gane ko fara udina qaumihim kan su kwararo da sai da suka bar addinin mutanen su basu da addinin basu tare da addinin mu an gane ko walam yadkhulu fi dinikum kuma wai ku ji da suka zo kuma wurin ku kin shiga suka yi addinin ku ba sun bar addinin mu kuma sun zo wurin ku kuma sun ki shiga addinin ku yana kaga sun samu mi sun dan na safuwan a kadan an gane ko wa sha'u bi dinin mutane suka zo da wani di addini su suka kirkiro kayan su da kansu an gane ko la na'rifu nahnu wala antum suke ce ma wannan wato yan brother din da mu da ku ba wanda ya san wannan addinin ko akwai wanda ya san shi cikin mu da ku an gane ko waƙad ba asina ilal maliki waƙad ba asina ilal maliki fihim ashrafu qaumihim linarudahum ilayhim ya ce kuma ka sani manya-manyan mutanensu manya-manyan jama'a nasu su suka aiko mu zuwa wurin sarki don mu maida su gidajensu fa'iza kallon nalmalika fihin ku yanzu abinda muke so gare ku inda muka wa sarki magana a cikinsu fatushiru alaihi bi an yuslimu ilaina wala yukallimuhum kuma ku mashi bayani ku nuna ma sarki kuna tare da mu kawai a mai koma musu ba sai an bincike su ba an basu magana a mai koma musu mu dake an gane ko fa inna qaumihim a'la bihim aidan sai suka ce ka sani cewa fa ai mutanen su sun yi su hangen nesa kamar da Hausa da ake cewa mi abinda babbai sun kayo daga zamne yaro yaro ko ya hau tsani bai gano shi babba daga zamne sai sun kayo abu yaro sai ya hau tsani bai gane shi ai kaga wannan karin magana ne ko shi ne sai suka ce fa inna qaumuhum a'la bihim aidan da an ce fulan a'la minka aidan kenan ya hika tsinkayen nesa ya hika hangen nesa wa alam bihim wa alam bima abu alaihim kuma sun yi su sanin menene yafi muni akan su tunda su can mutanen manya ne su kuma wannan ƴan ƙananan yara ne kuma ban can ƴan ƙananan yara suke cewa wawaye ne su fa Allah mana gafara fa qalu lahum sai suke ce masu duk wanda aka ba kyautar shi an ba shi kyauta abin da yake so kuma kawai a magana ce zai shi kenan sai su na'am na'am eh wannan haka za a yi baka da matsala baka matsala ka san mutum da kake ganin shi Allah mana gafara duk wanda ka samu aka sharraba ka Allah ya jarabta ka yadda ka ci jarabawa nan a wannan abu na biyu a duniya to ka gode ma Allah wallahi Allah ya zabe ka Allah ya jarabce ka akan mata ka tsallake jarabawa baka abu ku ba wallahi ka sha ka gode ma Allah Allah yana son ka kana da zuciya mai kyau Allah ya jarabce ka akan duniya kuɗi kuɗaɗe ka tsallake ma wannan jarabawa wallahi ka sha ka gode ma Allah an gane ko saboda kudade aka baka kudi waye bai san kudi wallahi ma hukunci ma ya san kudi kuma san sa yake wa innahu li hubbil khairi la shadid shi mutun da kake ganin shi mai tsananin san alkhairi ne can kuma Allah yake ce mana zuyyina lin nasi wanda ta hado komi ma zuyyina lin nasi hubbu shahawati minan nisa'i kaga sai aka fara daga mata an tsawata ma mutane san shawaice shawaice na mata to kaga daman in ana son a ida da kai sai a tura ma wata iddaba karakteri zai ta shigo ma min haisu la tahtasib wallahi ta gama da kai in kudi ne sai a dunkulo wasu kudi a dora ka wani post a dunkula ma kudi a jara baka to in Allah ya tsallake ka na shikenan to su wayannan kaga sai aka kawo musu kado an puwazo ne na dukiya aka kawo musu kawai sai sai na'am summa innahuma qarraba hadayahum ila najashi fa qabila minha sannan sai suka kawo ma najashi kyautar su kuma najashi ya amshi kyautar nan tunda baki ne akai daga Makka suka zo baki sun kama sarki kyauta sarki ya amsa ai da mun ka san in suka je gaida sarki akwai dan wannan na gaisuwa da kake zuwa surtu un babban mutum ne yanzu ku duba ku ga duk manyan mutanen da basu zuwa gaisuwa gidan sarki babu gaisuwa eh an je gaisuwa sai an je da gaisuwa bana ka gaida sarki kuma ka gaida sarki to dole sarakai da masu mulki suna samun irin wannan gaishe gaishen Allah mana gafara suka kama da jashi ya amsa sun makallamahu sannan suka mai magana bi suka ce faqala suka ce lahu ayyuhal malik ya kai wannan sarki innahu qad sahaba ila baladika min nahilmanin sufa wasu wawayen yara sun kwararo a cikin wannan garin naka farahu dina qaumihim sun bar addinin mutanensu walam na dukulu fi dini kaga irin jawabin da suka yi bawa wancan mukusantar sarki sai ce kaga su ma ba su shiga addinin ka ba wa ja'u bi dinin mubtadi suka zo da wani addini kirkirarre sabo la na alifu na hadu wala anta sarki addinin nan wanda suka zo mu ba mu san shi ba kai ma ba san shi ba an gane ko wa qad ba'asna ilayka fihim ashraf qawmihim min aba'ihim manya-manyan mutane masu daraja na daga cikin mutanensu su suka aiko morinka daga cikin mutanen da uwayensu na ciki wa amamihim da ƴan uwan uwayensu kenan wato tantunoninsu don tantantoninsu duka suna ciki wa asha'irihim dangin su gaba ɗaya manya-manya duk suna ciki su suka turo morinka litarudda ilaihim litaruddahum ilaihim dan ka aiko mana su mu koma da su zuwa ga iyalansu gaba ɗaya fahum a'lamu bihim ainan yace ka gani sarki kai ka sani su wannan dangin nasu sun yi tsinkayen nesa wa a'lamu bima abu alaihim wa atabuhum fihi kaga kuma sun san menene yake munana a cikin su da kuma menene su sai rarauka akan shi kaga menene jawabin da suka yi ma wannan makusantan sarki sai suka dawo suka yi sake yi ma sarki shi qalat sai ummu salma ta ci gaba da cewa walam yakun shay'un abghadu an gane ko ila abdullahi bin abi rabi'a wa amru bin as min an yasma an najashi kalamahu yace ba abinda su suka tsana abdullahi bin abi rabi'a da shi amru bin as sun tsani najashi yace zai saurari maganar su tunda shi kuma adali da kake ganin shi in kai adali ne an aka zo ma menene shari'a ko gardama kanka yanke hukunci daga sauraron mutum daya sauraron duka shi kuma an ce sarki ne la yuzlam inda hu ahad ai can ne shine menene yace menene inna haza akhi khasman baga ba'duna ala ba'd inna haza akhi lahu 99 na'aja wali na'ajatun wahida ko kuma kace waliya na'ajatun wahida yace wannan dan uwana ne yana da na'aja wato dukiya wannan komai tar da tara ni kuma ina da ɗai so yake wai in cika mai shi ya cike ɗari an gane ko da ya tashi kawai ya ce lakar zalamaka ai wannan zalunci ne bai tsaya ya saurari ɗan uwan ba mu ya ci fazanna sai Allah ya ce mi fazanna dawudu anna ma fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana an gane da ya gane cewa sai ya gane cewa Allah jarabta shi ne yayi sai ya nemi gafara ubangiji shi kenan in an kawo ma shari'a saurari ɗayan kanka ji kawai kanka saurari zaƙin baki saboda in ka ce zaka saurari zaƙin baki ta ƙare maka hatta da cikin yaran ka ɗiyanka ko matanka ko menene in dai aka samu saɓani kanka ce wane bai karya wane babba ne wane kaza ne a saurari ɓangaren wannan mi wannan ya ce wannan mi wannan ya ce an gane ko shine hikima shine shari'a ta gaskiya su kuma ba abin da suka tsara kamar da jashi ya ce zai saurari wannan kotai guda biyu ai ka san ana samun irin wannan rikici cikin yara yaranka da babba da karami sun yi rikici kawai ka zo ka tabra ma karamin kashi ba tare da kashi ba kawai ka ce babba babba bai mine shi kuma wallahi in ka bincika wani bi babban nan shine yayi mayi wani abu wanda sai a hankali ko karamin ya zo ya nosar da shi ko wani abu makamacin haka ko kuma cikin matanka kawai ka ce ga ita ai wannan kullum battalahi soyayya ta ja ka Allah mana gafara ko kuma dai shi dai in ka samu wasu masu gardama guda biyu saurari kowa masu rikici guda biyu saurari kowa su kuma amru da abdullahi ba abin da suka tsara kamar da jashi ya ce zai saurara shi kuma adali ne shi kuma adali sai ya yi sai ya bibi shari'a yadda take don wani kado amfuwazo ne da suka kama bai tasiri kan shi an gane ko ai mun ga kado amfuwazo ne suka kama shi shi yasa ake cewa yanzu kai a matsayinka na wani ma'aikaci akan an biya maka haƙƙinka an aka kama kado amfuwazo ne din nan ka ci shi haramun ne mun gane ko wani alƙali ne kai gwamnati ta ɗauke ka ka dinga shari'a kawai ana zaman lahiya wani ya kawo maka mi kado afuwazo ne wani polisiye ne kai wani wane ne kai to kai yanzu in ya zo lahi ya zo da wani misali ai kana tare da abin da ya kama ka shi kuma zuciya sai ka je ka karkata cikin mi Allah subhanahu wa ta'ala mana gafara shi yasa malamin suka ka cewa haramun ne ka ci wannan kado ne an biya ka hakkin ka khalas tsaya da hakkin ka mun gane ko kenan sai wato tace ba su san najashi ya ji wannan faqalat fatalat batariqahu haulahu wannan 'yan barandan na kote sai suka yi bayani suka ce sadaku ayyu almalik wannan ho mutanen sun yi gaskiya gaskiya suka wadi su ai deja kado an fazo ne ya cuce su tuna an ba su kado an ce ga abin da muke so ku wadi suka ce eh mun yarda mun yarda an ba su abubuwa sun yarda za su wadi abin da suka ce sadaku ayyu almalik sun yi gaskiya qaumuhum a'la bihim aynan mutanen su uwayensu da ka wato ‘yan uwan uwayensu sun yi su sun kayan nesa, sun yi su sanin mi ya dace da su, wa alamu bi abu alaihi, sun yi su sanin mi zai cuce su, sun yi su sanin mi ne yake matsala a kansu. faslimuhum ilayhima kawai tattaro su ba shi su koma da su wurin mutanen su an gane ko falyaruddahum ila biladihim wa qaumihim dan su koma da su zuwa gidajen su su koma da su zuwa mutanen su halat sai ta ci gaba da bada labari fa ghadiban najashi najashi da ya ji maganar nan sai bata rai an gane ko saboda menene ku da kuke tare da ni kun san ni ba a zalunci wuri na yau ku za ku taimake ni in yi zalunci ba tare da kun bar ni na ji ba menene su za su ce ba tare da kun bar ni na ji ba menene gaskiya al'amarin sai ya yi hushi ya bata rai ya ce menene da jashi ya ce la haimullah ya ce wallahi bai yiwuwa ba haka bane ba bai yiwuwa bai yiwuwa in bai kasa haka idan la uslimuhum ilaihima wala akadu ya ce ba na ma kuskura ba ba na ma kuskura ba in meka su wurinsu an gane ko na ya ce ba na tilasta su ba su da ƙauman shawaru ne sun zo sun nemi in sarke su wurina kuma in zo in meka su ban shi daga gare su ba wani zaru biladi sun zo sun sabka a gari na ƙasata na kula da su na ba su farol ɗita kuma shi kenan in yi tirayen ɗin confess da suka bani an gane ko Nam, waktaruni ala man siwaya hatta yace kuma suka zo yace ai kusan ƙasa ƙasa na duniya ba ni kadai bane ba suka zabi wuri na za su zo ba su zabo wani ba ni kuma yi trial din conference din su yace hatta ad'uhum fa as'aluhum ma za yaqulu hadani ma za yaqulu hadani fi amrihim har sai na ji daga bakin su menene wannan mutum guda biyu suke faɗi akan al'amarin su me za su ce an gane ko su kuma abin da suka tsana sun san dai in dai shari'a za a yi na jashi ya shi gaskiya zai bada saboda ba zalunci an gane ko fa in kanu kama ya quluna usallimuhum aslamtuhum ilayhi ba wa radadtuhum ilay ila qawmihim yace in dai har gaskiya magana haka take zan meka su kuma da su zuwa garin amma ban shi daga gare su ba kawai in zalunce sai yace ba wannan magana mun gane ko wa in kanu ala ghairi zalika mana'atuhum minhuma yace wa yace wallahi in kuma ba haka bane ba ba su isa su da su ba na ba su farol dita dole su zamna wa ahsantu shiwarahum ma shawaruni yace wallahi zan ci gaba da kyautata makwabtaka da su a kul inda ya hasu sun yarda za su zamna da ni wannan darasin yayi tsawo kenan nan ya kamata mu tsaya sai Allah ya nuna mana darasi na gaba sai mu tashi hirar da najashi sarkin habasha ya yi tare da jafar bin abi talib wato cikin muhajiri wato kuzen ɗin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hirar ta kaya kuma ya aka yi fata abin da muka yi daidai allah ba mu ladan shi kuskure kuma karamcin ilimi ne gare mu allah subhanahu wataala ya mana gafara shi ya share shi daga kirasan mu allah subhanahu wataala wannan ruwa da yake saukowa allah subhanahu wataala ya tsaida shi daidai karhin mu a dora shi saman gonakinmu da dajijjika ya hudda mana abincinmu lahiya wanda gidajensu ya roshe Allah subhanahu wata'ala ya ba su ikon gyarawa kuma wanda suka yi samu wato shahada Allah ya amshi shahadarsu mu kuma da muke raye Allah ƙara zamnar da mu cikin koshin lahiya a cikin gidajenmu Allah subhanahu wata'ala ya mana muwafaka اللهم يسر لنا الامور كلها ولا تجعلنا من الخانتين ربنا قد هوائجنا وهائج كل من اوصينا بالدعاء ومن اوصيناه بالدعاء ومن نحب فيك ومن يحبنا فيك يا ارحم الراحمين وقد هوائج كل من له حق ان ندعو له يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم واهشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين برحمتك يا واحد القهار اللهم انا نسالك كل خير سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته